بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake ba mu daman zama a wannan aji don ci gaba da karatun wannan muzakira ta aqidatu ahli sunnati wal jama'a fi wulatul umur da za mu tsora daga inda muka tsaya jiya bayan mun karanta hadisin da ya zo da kacewa ta azaba cewa akwai mutum uku waɗanda Allah bayan mun karanta wancan hadisin mun karanta hadisin da yake nuna cewa biyayya ga shugaba biyayya ce ga Allah biyayya ce kuma ga manzon Allah subhanahu sallallahu alaihi wasallam أما من زعم أن طاعة ولي الأمر مقصورة مقتصرة على العمل المشروع فقط ولا طاعة له في الأمور المباحة المبنية المبنية على تحقيق المصلحة العامة فقد أخطأ, أخطأ وخالف النصوص الشريعة ولا يعرف هذا القول عن أحد من أحد من أئمة السنة المؤتبرين amma man za'ama wanda ya riya cewa anna ta'ata waliyul amri wai biyayya ga shugaba muktasiratun ana takaita ta ne kawai ala al'amal al-mashru'i akan aikin da aka shar'anta faqat kadai to wanda ya riya wannan yace ba a yi ma shugaba biyayya a cikin komi sai dai ga abin da an shar'anta shi ne kenan ko da abin ba shari'a in abin ba shari'a bane al'amurra ne kenan na tsarin zamantakewa ko kuma jagoranci ko abin da zai zamantawa maslaha ga waɗanda yake jagoranta sai suna ganin cewa a'a nan ba za a yi ma shugaba ɗa'a ba to wanda ya riya wannan ya ce wala ta'ata lahu fil umuril mubaha ba a yi ma wai shugaba ɗa'a a cikin al'amurra na halal almubaniyat wanda an gina su ne ala ta haƙiƙil maslahatil amma don a tabbatar da abin da zai zamantowa maslaha da gyara ga al'umma gaba ɗaya. To, duk wanda ya riya wannan, ya ce kawai ɗa'a ga shugaba ta shahi cikin abin da aka shar'anta ne a musulunci, amma abin da ba a shar'anta ba na daga abubuwa na halal wanda za a zo a yi tsari, yaya za a gudanar da jagoranci ko kuma ga wani aikin da ya kamata a yi, wanda wannan aikin idan an yi shi. al'umma za ta amfana da shi. To sai mutum ya nuna cewa wannan ba za a yi mashi da'a ba, to wannan kuskure ne babba. Cikin komi ana yi mashi shugaba da'a, sai dai cikin abin da yake saban Allah. Sawa'an abin da wanda aka shar'anta ne a shar'ance ko kuwa abu ne wanda an gina shi wanda maslaha ne ga su waɗanda ma'ana yake jagoranci, to wajibi ne a mishi da'a idan ya yi umarni ya ba da umarni a yi kaza ko kuma a bar kaza ina ba ta fahimta eh sannan wa khalafa nususar sariha duk wanda yake da wannan ra'ayi ya saba ma nassosi waɗanda suke karara wala yu'rafu hadha alqawl kuma wannan irin maganan ba a santa ba an ahadin daga wani dai min a'immati sunnatil mu'tabira daga malaman sunna waɗanda suke abin lura bal ƙari jara amalu salafi salihi aikin magabata nagari ya gabata alalti zami ɗa'ati a immatihim a kan lizimtan biyayya da ɗa'a ga shugabanninsu malam ya amuru bi ma'asiyatin matuƙar bisu yi umarni da saɓo ba walau kanat ɗa'atuhum muktasiratun ko da ko ɗa'ar tasu biyayyar tasu ta taƙaitu ne alal a'malil mashru'a ma'ana walau kanat ta'atuhu inda a ce biyayya ga shugaba muktasiratun alal a'malil mashru'a kawai an takaita ce ne akan ayyuka wanda aka shar'anta to lam takun li ta'atihi fa'ida biyayyar da ake masa kenan ba ta da wata fa'ida in ya zaman to ba za a yi ma shugaba da'a ba sai a cikin abin da aka shar'anta ne kadai abin da yake halal ne ba a shar'anta shi a musulunci ba amma kuma ba sabo bane amma shugaba ya ga cewa ya kamata a yi kaza saboda yin kazan nan ma'ana za al'umma za ta amfana to in ya zamanto ba a yi masu shugaba da a cikin irin waɗannan abubuwa kenan yi mishi biyayya ba ta da wani fa'ida ba ta da wani fa'ida ko so da ya za a kawo misali kaga misali ana iya a kawo ta matsalar da wannan matsala babu nasi a cikinta amma a matsayin shi na jagora yana da ma'ana ya fahimci cewa ga hanyar da za a bi a huta daga wannan matsala sai ce yana ganin a yi kaza yin kazan nan za a samu maslaha kaza ga al'umma sai a ce a'a tun da wannan abin ba masharu'i ba ne ba za a yi mashi da'a ba wannan kuskure ne ba dole ba ne wai dole sai cikin abin da aka shar'anta abin da aka ce ba a yi mashi da'a abin da yake sabo amma duk abin da ya umarni ko da ko ba abu ne wanda aka shar'anta ba in dai babu sabo a ciki maslaha ne ga al'umma to wajibi ne a yi masa da'a a yi masa biyayya a cikin wannan al'amari ina ba ta an fahimta wannan kenan walam yuqrin Allahu baina ta'atihi wa ta'ati waliyi amri da Allah ko bai gwama tsakanin yi masa biyayya ba da kuma biyayya ga shugaba, wala asbahan nasu fauda, da mutane sun wayi gari ba su da tsari. In ya zamanto ba a yi ba ma shugaba biyayya a cikin kome, sai dai a cikin abin da aka shar'anta, to mutane za su wayi gari kawai ba su da tsari. Babu tsari tare da su. La tastaqimu hayatahum hayatuhum kuma rayuwarsu ba za ta tsayu ba wali annal maqsuda min ta'ati wali al-amri saboda manuha game da yi ma shugaba biyayya islahu halin ra'iyya shine gyara halin waɗanda yake shugabanci wa tanzimu shu'unihim da kuma tsara sha'anunnukansu yanzu haka idan kuka diba yanzu yanda ake jagorantar mutane ai akwai abubuwa da yawa waɗanda ba abubuwa ne wanda aka shar'anta su ba amma kuma aka tsara ma mutane su ko eh aka tsara ma mutane su kuma dole mutane su yi da'a a kai saboda saboda maslaha yanzu ka ɗauki sha'anin tsaro a nan wannan garin da ake ciki eh yanzu kaga ai an hana hawan mashin ko eh to yanzu da aka ce kada a hau mashin akwai mas'alar da ta sa aka ce kada a hau mashin ko eh to ana ce a'a ai tun da wannan ba abin da aka shar'anta bane ba za a yi musu biyayya ba ba za a yi ma shugaba biyayya akan wannan ba to in ya zamanto haka kenan da zai zamanto da'a gare shi ba ta da wata fa'ida da haka kenan duk abin da shugabannu suka tsara matukar abin nan ne maslaha ne ga al'umma ko da ba masharu'i ba ne to wajibi ne a yi musu da'a a ciki inda ba saba Allah ba ne inda ba saba Allah ba ne wa iqamatu dinihim da kuma tsaimana tsayuwar addininsu wal qiyamu bi masalihihim da kuma tsayuwa da dukkan abin da zai zama maslaha gare su wa himayatu biladihim da kuma tsaron ma'ana kare garuruwansu kamar yadda muka bada wannan misalin وترك طاعته وترك طاعته ko kuma watarku ta'atihi barin biyayya ga shugaba ya futu hadal maqsud dukkan wannan manuhar sai ta kubuce in ya zamanto ba a biyayya ga shugaba to duk tsari sai ya lalace addinin ma ba za a yi shi yanda ya kamata ba duk abin da yake maslaha ne da tsaro na garuruwan mutane duka waɗannan abubuwa za a yi mai ma'ana za su za su kubuce ba za a same su ba وعدم التزام طاعة الإمام في المعروف رشن لزم تنبيهيا ga shugaba a cikin abin da babu sabo a ciki huwa nau'u khuruj an ta'atihi wannan nau'i ne na yi masa tawaye wa min alqawaid alfiqhiyya almu'tabira yana daga cikin ƙa'idodi na fiqh waɗanda suke abin lura allati yani tadbitu waɗanda suke sanya ƙa'ida ta tasarrufatul wulati ala ra'iyya ma'ana eh, gudanarwar shugabannu akan waɗanda suke kiwo ma'ana waɗanda suke shugabanci ya ya kamata su gudanar wa tanzimu siyasati shar'iyya da kuma tsara eh, jagoranci na a shar'ance ƙa'idatu ƙa'idar take cewa at-tasarrufu ala ra'iyya manutun bil maslaha ko gudanarwa akan waɗanda ake shugabanci ana yin shi ne akan abin da ya ƙumshi maslaha gare su ko kenan duk abin da shugabannu za su gudanarwa ya zamanto wannan abin ya ƙumshi mi maslaha ga waɗanda suke ma'ana jagoranci kenan duk abin da maslaha ne gare su ko da ba mashru'i ba ne in dai babu sabo a cikin shi to yana da kyau a matsayinsu na jagorori su tabbatar da shi su kuma waɗanda ake ma shugabancin ko kuma ake jagoranta su kuma su yi ɗa'a a cikin wannan tsarin da aka yi wannan ƙa'ida ce fiqhiyya at-tasarrufu 'ala ar-ra'iyyati manutun bil maslaha bil maslaha wa gudanarwa akan waɗanda ake shugabanci na kumshe da dukkan abin da yake mi maslaha ne gare su ko menene ko da ba mashru'i bane inda an ce wani abu yana da maslaha to waɗanda suke jagoranci su gudanar da wannan su kuma waɗanda ake jagoranci su yi ɗa'a akan wannan abin tun da ba saba Allah ba qala shafi'i imam shafi'i yake cewa manzilatul wali min ra'iyatihi matsayin shugaba game da waɗanda yake shugabanci bi manzilati wali malil yatimi yana matsayin wanda ya jibinci wanda ke kula da dukiyar marayi min malihi daga dukiyar shi da dukiyar marayi da tashi ɗaya ne a ɗaya ba ne ba ko dukiyar marayu ta yi zama haɗari akan tashi to haka ma'ana waɗanda kake jagoranci amma idan amara waliyul amri bi ma'asiyatin idan shugaba yayi umarni da sabo ayyan kanat kowane irin sabo ne fala tajuzu da'atuhu baya halitta ayi mishi da'a fi hadhihi al-ma'siya faqat a cikin wannan sabon kadai nan dai ba za a yi mishi da'a ba wa yata'u fi masu wa zalika za a yi mishi biyayya cikin abin da ba wannan sabon ba kenan ba a cewa dan shugaba yayi umarni da sabo sai a ce kawai a ɗebe shi a'a wannan sabon da yayi umarni ba za a yi mishi da'a ba amma za a yi mishi biyayya a cikin wanda ba wannan ba wa min azhar al-adillati wa min azhar al-adilla fi sunna daga cikin dalilai mafi bayyana a cikin sunna annal asla cewa lalle tushe ko kuma asali fi ta'amulin ra'iyyati a cikin zamantakewar waɗanda ake shugabanci ma'a awamiril amiri dangane da umurnonin da shugaba yake bayarwa wa taujihatihi da kuma shawarurrukan da yake badawa na fuskantarwa ko iltizamu ta'atuhu shine alzumci masa biyayya wa tanzimu awamirihi watanfizi watanfizu ko watanfizu awamirahu awamirihi da kuma zartar da dukkan umarnin da ya bada fi kulli ma ya'muru bihi a cikin duk abin da yayi umarni da shi malam ya amur bi ma'siyatin matukar bayi umarni da sako ba zahira wanda yake bayyananne ko حديث السرية ظاهرة حديث السرية المخرج abinda ya faru na hadisin wata tawaga wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aike su ya sanya musu shugaba wanda wannan an rawaito shi an an fitar da shi al-mukharraj wanda aka fitar da shi fi sahih al-bukhari a cikin sahih al-bukhari an ali radiyallahu anhu qala daga ali yadda Allah ta tabbata a gare shi yace Kala ya ce, ba asan nabi sallallahu alaihi wa sallama sariyatan manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya aika wasu jama'a fasta amala rajulan min al-ansari wa amarahum an wa amarahum an yuti'uhu sai ya sanya wani mutum daga mutan Madina ya zama shugaban su wa amarahum kuma manzo Allah ya umarce su an yuti'uhu su yi masa biyayya ba ana cikin tahiyya sai suka bata mishi rai faƙada sai ce alaisa amarakum annabi sallallahu alaihi wa sallama an tuti'uni ba manzo Allah ya umarce ku ku yi mini biyayya ba alu bala sai suka ce kwarai ƙala sai ce musu to fajma'u li hataban ku tara mini itace fajma'u sai suka tara itacen faƙala sai ce auqidu naran ku hura wuta akan waɗannan itacen fa'auƙaduha sai suka hura wuta faƙala sai ya ce musu udkhuluha ku shiga cikin wutar fahammu suka zabura za su shiga wa ja'ala ba'aduhum yamsiku ba'dan sai shashen suna riƙe shashi cewa ku bar shiga wa yaquluna sai suna cewa fararna ila nabi sallallahu alaihi wa sallama minan nari mun gudo zuwa ga annabi ma'ana mun bar al'adodinmu da kafircinmu da abubuwa na zuwa wuta don tsoron wutan nan muka zo wajen annabi sallallahu alaihi sallama da aka fama zalu ba su kasance ba suna ta wannan jayayyar ba su shiga ba hatta hamadatin nari sai da wutar ta mutu fasaka na gaza buhu shi kuma a lokacin ya huce fa balaga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai labari ya kai wajen manzon Allah sai manzan Allah faƙali ya ce lau da kaluha inda sun shiga wannan hutar ma kharaju minha ila yawmil qiyama ba za su huta daga cikin ta ba har tashin qiyama yace at-ta'atu fil ma'ruf biyayya ana yin ta ne cikin abin da babu sabo yani ko kenan shugaba in yayi umarni da abin da yake sabo to nan sai a ce mishi to lalle dai wanga kai umarnin ba za mu bi shi ba don mi saboda saban Allah ne wannan kenan to yanzu idan ma'aifinka ko ma'aifiyarka ya ce ka saki matan ana ci a saki babu dalili yanzu amsa ɗaya muke so saki za a yi ɗa gobe za a yi ɗa wayan suka ce za a yi ɗa su daga hannu to waɗanda suka ce ba to dalilin nesa me yasa za a yi biyayya idan ma'aifi ko ma'aifiya can ba su yi umarni da lana
ba su yi umarni da lala idan sun ga wata mutum a wani abu ne cutar masu kasan ga ciyasa
aha sai sa sun umarce to kai kai an kai baka gani baka ga abin ba kai ku kai musu da'a a ya aka kai baka ga su misali a ce sun ga wani abin da zai cutar da kai saboda haka suka baka wannan umarni to ya aka kai baka ga abin ba tunda in dan sun ga wani abin wanda zai cuta ma kai ne ya kamata a ce ka rige gari suna iya shirgar su ganin wani abu wanda ba ka gani yanzu ba a takaice za a yi da'a ko ba za a yi da'a ana da za a yi da'a Eh?
da za a yi da'a ba a yi da'a eh ba a yi da'a za a yi da'a sabon Allah umarni da saki aure sabon Allah sabon Allah Allahumma sai dai in akwai wani dalili wani irin dalili dalilin da ya shafi misali a ce ba ta da addini idan ta zama to ba ta da addini suka ga cewa zamanka da ita za ta ɓata maka addini wanda suna da dalili mai ƙarfi wanda za su iya cewa ka sake ta amma kawai haka misali a ce matsala tsakanin uwa da mata ta minan ake cewa eh, ta ta dan adam da dan adam ko a ce aiki ba matsala ce ta addini ba ce ko kuma a'a ai an kawo ta ba ta yi musu aiki amma ba inda shari'a ta ce ta zo ta yi musu aiki wa ba ta ta uwa da cewa sai ta matsa ta ce ta tashi take ka.
to ba ko a shari'a musulunci ba inda aka ce ba inda aka ce Kenan ba wai eh, ka addini ka ba ta to a shari'a musulunci ba inda aka ce matanka ta yi ma ma'aikata aiki ba inda aka ce haka. ba ka auro mace dan ta zo ta yi ma ma- ma- ma'aikata hidima tabbas za ta yi maka hidima kai da ta abokai ne a mijin da haka ba su da yancin da za su ce shi yasa a nus aka ce idan uwaye suka ce mutum ya saki mata ta yi to wannan umarni ne da sabon Allah nan ba magana ta a hausa amma in ya zama to suna da dalili mai ƙarfi wanda ya shafi ɓangaren addini ba ta da addini za ta lalata ma addini wannan sam'atar sam'an da amma dan wai ta ki ma- ba ta ma ma'aikan ka aiki ko abin da ya kama da wannan sai a ce a sake ka a ce to a ai da mun wani dan za Allah ya ce to a kiyaye la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ina fata amfani sakin aure babu dalili sabo ne ko ba ka wani yau za a san da wannan matsala don ƙauyuka wani bi ana samun irin waɗanga matsaloli in in ba ka yi ba a ce ka sa tana da addini amma mijin yana son mata hana hana mai zuwa wa'azi da da'awa da zaman eh?
kamar mutum yana da masu ci an ga yana tana son tana zuwa da'awa amma tana da addini tana yi tashi sake ta wani yana addini na gare ta wani yana addini na gare ta da bai san da'awa kamar da faru na abubakar sadiq Sai da mun kuma mu hanga mu dake nan da.
eh? aha da ba mai tashi sake mata eh shi ne ai ai matsala addini ce ko Duk shi da muke.
a yi tana da addini amma shanu yana son ta tana hana mai zuwa da'awa shi ne na ce addinin na ta'adda matsala matsalan wannan ne aka gani kenan za ta jawo mishi matsala a cikin addinin shi kenan tunda za ta jawo mishi matsala a cikin addinin shi kenan kaga da addinin shi ya taɓarɓare ƙara ya rabu da ita tunda da addinin nata da a ce addinin nata addini ne tafi ya za ta hana mishi dawa ya za ta hana mishi zuwa aikin Allah kenan addini na da matsala kenan kuma shi zai samu matsala wajen addinin shi wannan shine mahangar da shi ya ga- ya- ya hango to in wannan ne sam'an wa ta'ata
Irin ta ita mu muka bi kawai.
eh Shi irin ta ita muka bi.
eh To amma kawai haka dan rikicin tsakanin uwa da da da da uba Yan shekarun baya wata isa da hannun, eh wata isa da hannun shekarun baya.
eh Wani mutum na shi na iya.
eh Irin ta yi aure ta yi hausa.
mm.
Mishin da shi na Libya, irin mutanen nan masu karambani kwarai. Wanda kaɗan ba ta isa su, in ka ba su yau gobe ba su isa su.
ita mace Yau ɗayan shi namijin, eh shi surkin. Shi na matsa su, shi kuma kuɗi da Libya sai surkin da shi hana mai ya ɗaya ɗaya Ya bari sai da surkin ya sun kore a ɗaya. Kun yana wani suyin kaya, ma da ɗaukar su su kawo suyin kaya. Mishi shi na ɗaya, mishi shi na ɗaya. Ya san ko sai ya ɗauki wani yaro ce mai tuhum zai ɗauko kuɗi a bata lahiya da shi in ya faɗa da shi zo mm.
shi ne sai ce bata lahiya da shi ne da dada nan sai ya kashi ne Mm.
a shi za shi kuɗi shi shi da ba shi shi ba wanda da kai shi ba da mai shi ce nan sai ɗauko yaron nan sai ta ɗauko kuɗi ya kuɗi tana kuka an zaɓa zuwa ba mu sai ce kuɗi ka bata lahiya bata lahiya a shi ne sun ɗauko da ya ka gaba sai kan uwa yaron da shi mai shi kuma sai da sun mutu wannan ɗan uwa yaron sai sosai su kwamsa mutu kasar ku shi ko bishi na ɗashi da hasu shi da hasu shi ya ce masa zaka shi shi ce nan ya ce abin da ya kamata da yawan ga maganin shi ta yan kome kuma kaso ta yan kome kuma kaso sai da ce a taka guda an ka taka guda an ka tambaye ta sai da ce ke kina su mishi ta tambaye ta so sai ce to kai ni aka yi ne ka tafi kuɗi ka Mm.
dama shi kan wayar na hawa ya hada da abin da kai eh bazan bazan mi na sai sai kishi ya kira da mata
eh eh kuɗi da wasu ke kuɗi eh ya ce to saurara ka ko hanya a baki na kuɗi na ka komo kan fita wurin nan ya ce a gane wani da zama adalla kira kana wani da kai Ina hanyar da na gudu.
kada Allah ya gani shi yasa irin waɗannan irin waɗannan shi yasa dole a san dabit ƙa'ida ta inda ya kamata a yi ɗa'a da inda ya kamata bai kamata a yi ɗa'a ba wadda haka dole irin waɗannan abubuwa a rika zama da irin waɗannan abubuwa sun ta jawo matsaloli eh sai ka ga ma- miji da mata zaman su lahiya kuma ga addini ga komi kawai in ma'aifa suka kyamaci mace babu wani dalili kawai sai su ci a sake ta
Allah ya fara da kamar misalin shi kuma yaron lalle matar kowa ya gane cewa ba ta da kamun kai eh
da inda a yi barka gida ta haifa kuma shi yaron an san ya gane amma bai iya shi mata magana uba kuma shi na tare da uban uban ya yi magana sai bibi shi karshe bai iya cewa shi tafi cire da ita shi ne muke magana Eh, in akwai matsala in akwai matsala wacce za ta taɓa addini ko ta taɓa mutuncin shi in ya zamanto an gane cewa sha-sha-sha ce tana yaudarar shi tana cin amanar shi shi ne wannan dalili ne mai ƙarfi wani dalili ne wannan mai ƙarfi tunda tana ce amanar bai wa a ce ka auro mace kai kana tsammanin kana da mace tana ce ta- ta- tana ragaita Eh? wannan ai babban dalili ne tunda ya ya taɓa mutunci sai a je a ɗauko irin da ba naka ba a kawo ma kenan wannan dalili ne mai ƙarfi wanda ana iya cewa ya sake ta dama abin da ake magana kawai haka dan rigima tsakanin uwa da uba ko kuma misali irin wannan al'ada ta kare saboda yarinya an kawo ta ba ta yi ma uwaye aiki ko abin da ya kama da wani sai a ce wai mutum ya sake wace dama asalan asalan ba inda shari'a ta ce dole dole matarka ta je ta yi ma iyayenka aiki a'a kai ne aka ce ta yi ma hidima kuma kai ma hidimar da za ta ma gwargwadon iyawarta ba ta huce abin da ta iya eh to amma sai ka samu a ai ga ta nan ba ta daka ba ta kaza ba ta kaza ba ta kaza ya sake ta waga ba ɗiyar kirki ba ce wannan umarni ne da saba Allah ya kula da wannan wa ta'atul a'imma biyayya ga shugabannu min a'zami ma yumayyizu ahli sunna yana daga cikin mafi girma abin da ke bambanta ahli sunna an ahli bid'ati daga yan bid'a su ahli sunna sune kan gaba wajen biyayya da shugabannu amma yan bid'a fa fa huwa shi'arul lahum wannan shine alama ta ahli sunna biyayya ga mi ga shugabannu li'annahum yad'una ila al-ulfati ahli sunna suna kira ne zuwa ga a haɗu waljama'a a taru a wuri guda wa itilafil kalima kalma ta zamanto ɗaya wa hada min khasa'isihim wannan yana daga cikin abinda ahlus sunna suka kebantu da shi amma ahlul bid'i amma yan bid'a kal khawarij kaman khawarij wal mu'tazila da mu'tazilawa wa ghairihim da wasunsu fa shi'aruhum alamomi alamarsu alladhi yumayyizuhum wanda yake bambanta su da ahlus sunna at-ta'anu fil a'imma suka shugabannu suka shugabannu wannan alama ce ta yan bid'a eh shi yasa masu suke ganin ko nasiha ma in dai ba abu ya kai inda ya kai ba inda babu wata hanya in ba wannan hanya ba bisa mimburori bai kamata ana yi wa shugabanni na siyohi bisa mimbari ba sai dai in abin ya kai inda babu wata hanya ba ta inda za su saurari mutane ba ta inda za a kaiwa gare su a yi musu nasiha to wannan kenan ya zama to addaruratu tubihul mahzurat والخروج عليهم ‘yan bidi'a su ne suke suka shugabannu suna cewa kuma a yi ma shugabannu tawaye. Walizalika saboda haka ƙala Ibn al-Munzir, Ibn al-Munzir ya ce, Zikirul amri bi ta'atil salatin wa in jaru fi ba'adil ahkam خلاف الخوارج ومن رأى مثل ومن رأى مثل رأيهم في الخروج على الأئمة ibn munzir yake faɗi a cikin littafin shi cewa zikiru al'amuru bi ta'atil salatin an bato maganganu da dalilai waɗanda suke umarni da biyayya ga sarakuna wa in jaru ko da ko sun yi jalinci fi ba'adil ahkami a cikin wasu hukunce-hukunce khilafal khawari saɓanin khawarish wa man ra'a mislu ra'ayihim da wanda yake ganin kwatankwacin irin ra'ayin khawarij su suna ganin fil khuruj ala al a'imma ayi mashugabannu tawaye to yanzu an ce ayi mashugabannu da sarakuna yanzu idan ka je gidan sarki sai aka ce ka hudda takalmin ka ka gurhana za ka yi da'a ko ba za ka yi da'a to Allah ka za ka yi kashi kuma kan da aka ce kare yanzu misali kare ba da sarki ko ba ƙasa ake zama ba ko ba ka zama ƙasa ke kana iya gurhana
ka duka ka ya kanar da hina ina ba ka iya ba a yi nesa saboda dai ba gurin musu na ina da rubutu liman nan hina ina duka ba wata kullum ba kullum haka shi sarki bakin hakan gani mutum ba a yi
da wani dalili
dan dai shi mu hina ina har yau
da wannan to Allah na da wannan eh, na Allah ne.
Mm.
Allah ya kada ya ce ma haka Mm. duka kamar sun gida haka a su shi da ban wannan kankan da takin mu kwarai idan ma ka san ka fi iya kama a cikin maka haka
to na ji wata
ba ta yi ta wani dalili
duka dai ta ajiye ba ta yi ta duka wacce da duka haka ta ajiye a wani wacce da aka san duka a ce a gafara ba duka haka nan ba. wannan duka ita wannan ba ta komi da ba ka sufa da ibada sai biyu sun ka ke sufa kasa ibada
akwai wanda suka zakuwa ta gurfana sai ta gurfana ta ka sufa yi ibada ta ba sai jira yi mata magana sai ta jira yi mata magana a ce- a ce mata gafara an sa kan ta tashi sai ta ce ya yi gwani zai zashi kawai shi ake gani kamar akwai Duk wata ibada na wasu kasance.
a ibada na wajen sun zada ya kai ba yi mijin ba su girma ma su za su yi amma yin sawarin ta yi Wani wanda duk da mutum girmama ne. Wani daga cikin suna cewa shi ya suke masu shi ta kama kura in yi duba ba zai tafi ba na wani shan wani.
inda bai gudu da ba wanda babu sannan sai na kowa wa'annan masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada wuraren sujida na Allah ne ba a ba a bauta ma kowa da su sai Allah manzo Allah ya ce an umurce mu mu yi sujida akan asusuwa guda bakwai goshi da hanci da tafunan hannu da kuwai da atrafin adamai waɗanda ba wanda ake dutsa ma da su sai Allah amma duk abin da bai kai wannan ba bai kai buhari ba
kalma mu a duk wanda kamar wancan a cikin ya ce ɗayan mu ya kamar ɗaya shi na ɗayan ɗayan hinaɗi annabi ce a ako sai ce to shi na yi mai sajada wanda yana ciki. a tsara tashi mu iya
Jesus ba shi ba kama shi kike ya ba Sana amma da da hadisi.
tunanin da ba saba eh a karanta hadisi sai mu ji ya hadisi kuma ya matsayin hadisi wani dumki ana iya karanta hadisi ya zamanto abinda hadisi yake yi ba haka ba ne. kuma wani kila hadisi yana zamantowa kuma hadisin ba hadisi ba ne tabbatacce ina fata an fahimta Kwarai.
su ji da a kan gaɓuɓuwa guda bakwai ba wanda ake masu sai allah wannan tabbata
ina fata an fahimta akwai wasu abubuwa ko wasu na girmamawa na al'adu da mutane suke ma junansu in ya zamanto babu sabo a ciki bai da kuma tsaro in dai babu sabo a ciki ina fata an fahimta wadda yamma za ta salata da rikin zuwa sa mutane da al'adu duk al'ada da ta ci karo da musulunci sai ya in tana tana ana iya mata kwaskwari masu aimata in ba a iya mata kwaskwari masu aiwaci da ita ya kuma ba ta ci karo da abin ba ko sai a yare kana da malam da ya maka sallama saboda kana da almajiri sai shi ba ta sai shi sun kuya
Ya Allah yi wannan. Ya Allah yi ne. Ni Allah ibada cikin wasu. Girmamawa.
duka na ciki Bayan duka ne.
ina duka
Lalle za ka kwata kwallawa za su iya da juna wanda ke girmama ma wacce ne suna da dukawa su ba wani kamar sun dukawa na kare na su ba da su da su da yana ke da su wannan ba matsala in dai ba a zuba guwai ƙasa ba abin nan wannan bai zama wani
matsala Na wajen mata da rana.
aha Kuma a wajen jami'in rana kamar mafiya wa kan da aka yi matan.
Mm.
To in ba an ce masa an gawarta masa da kuma ya gawa.
jahilci ne mana laihi na ta yi ko laihi na ta yi ko laihi na ta yi na ce laihi na ta yi take neman gahara kuma ita watakila ba ta yi shi da niyyar ibada ba
a dai girma ba kaɗai na ta yi shi Eto, innama al'amalu bin niyyat
abinda su suna dibin ana ba su lada a cikin wannan ƙwarai ha?
to ai ibada ce duk abinda aka maka lada ibada ana ba su lada au suna dibin ana ba su karantar da su aka yi haka
al'ada tsarewar da aka gara al'ada ce wadda su kawai suna a kanta ne da jahilci eh kenan suna ganin kamar daidai da suke kuma alhali ba a musu bayanin ga yadda daidai ne kenan ba a kama su da ni da laifi ba a kama su da laifi sai lokacin da aka sanar da su wannan in mutum ya ki bari kenan ya yi ala ilmin nan sai Allah ya kama shi da laifi ha?
aksari abubuwan da yara suna suna kamar irin waɗannan abubuwan eh kiran dai a cikin cin sani na magayi kamar me ga harkar a'a ka san menene ka ka san menene shi yasa shi yasa ake cewa manhaji na ahlus sunna wal jamaa manhaji ne wasatiya bai huce ya zurfafa bai huce kona da iri kuma babu cewa. kai kanka ka san irin da'awar da aka fara lokacin harko harkon sunnan nan da zahinta da yanzu ba ɗaya bane eh inda lokacin nan mashayin giya sai a kai shi wuta ina ce a ce dan wuta ne kuma waɗanda duka kaba'ir ko to ai zama da wannan ko in mutum ya aikata sabo kai sai sai a ce dan wuta ne to amma da yake yanzu ana ta ci gaba ana ta karatu ana ta karatu sai ana gane duk kusakuran da aka yi a baya Ina wata abu ne. so dai akwai abubuwan da muke kyamar yanzu in ka zo ka misali yanzu a je ɗan wani ko mene ne matsayin goro da dami haramu ne bida ne Duk ɗaya za ku ga haramun ne ko bida farkon sunna bida ne Inda ne ake sa kuma ana gama haramun ne. Wani ma da yi wannan abubuwar na sai da sai da kai auren. Saboda tsarin sunna. Haka. Ko ba ku ne?
a hannun akwai da ba shi Eh?
da ba shi Amma al'ada ce. Ta ci karo da musulunci. Inda za ta zama matsala ya zama to an maida shi rukuni ne daga cikin rukunin aure. Wani shi ne babban abin da su ala sunna suke magana a kai. A ce in ba da goro da dabino ba a ɗaura. Kenan an maida shi rukuni ko?
to daga cikin shi wannan kuskure daga cikin shi akwai wasu abubuwa da suke yi shin ko shin ma duka dai ba matsala dangane da goron ma akwai mutane daban-daban da ake da kima nasu
al'ada ce wanda na malamai wanda na mai gari ne wanda na gano waye na waye al'ada ce da aka samu mutane a kai soyayya
duka wannan al'ada ce abinda ba a so a maida shi rukuni a ce in ba da goro ba aka yi aure aure ne ba gonan ba an kawo abinda ba
na ce wani zaren suna ko taron ko taron auren
ba suna ba a yi taro
A wata wannan shaida ne wani.
shi tambaya shi ne farilla na ko sunna na ko mustahabi na ko Kawo kamar su taro haka.
yadda dai muke da al'adar yanzu sunna ne ko al'ada ko da musulunci yanzu ya iska mutane suna yi amma da yake baka ci karo da addini ba sai aka yi wanda Allah ce la nika illa bisulbi minan da biyu da wani wasa da wasa da adalin wasa idan adalin ai kun karanta a cikin tarihi mutum sai ya ɗaura aure uba ya ya ya ce ce wani sai ya amshi masa da ya ce to na aure auren ya ta da wani ko shaida sai ya ta abuce ba ma sai ya ta ba ko to amma al'ada ko da aka zo an samu da suna iya surun wanda su tara jama'a a abin nan yana ai komi sai aka bar su tun da ba ta cika ba ko haka duk wani abu wanda yake na shi yasa galibi aka ce da gaisuwa da sadar da zumunta da wani aiki na albir da aiki da alkhairi da irin yadda ake kyautata ma uwaye manzo Allah ya mai da shi yawa daga cikin su ila al-urfi zuwa ga abin da mutane suka sani wal ada da al'ada matukar abin da shi kawai addini in dai abin babu sabon Allah a ciki yadda mutane suke gaida junansu a al'ada yadda suke kyautata ma junansu a al'adance yadda suka sani al'adarsu galib manzo Allah ya mai da mutane su ci gaba da yi yadda suka saba al'adarsu in dai babu sabon Allah a ciki addini Yusuf addini sauki da shi wasu a zo a ƙanƙanke a ƙanƙanƙan Fi kulle abin sai inda.
shi ne duk irin waɗannan abubuwa ka san su masu wannan galibi suna son su mai da abin kamar rukuni ne mun taɓa zuwa ɗaura an wajen wasu sai ba mu je da goro ba sai suka ce na goro sha- suka ce su masallacin mu nasu ba a taɓa tsara ba an mai sai da goro Eh, sama a kai ƙasa kusa da alƙawu can ka ya mu ya tsanani abin ya tsanani a ko waɗanda ko ba a kai ba ne
Shi A da koyar bid'a ba. Kuma sunan bid'a ma yanzu su kansu su- su kansu su marka saboda ba su san ba su da dalili. Eh, dole za a rage wa tunda babu dalili a kai. Amma da an bar shi al'adar ne. Yanzu babu wata matsala. Amma dama abinda mutane suna su yarda a ce wai rukuni ne in ba da goro da dabino ba aure aka yi bai- bai yi ba in zuwa. Ga dai ƙasirin da manzo Allah ya ce wali sadaki bai yi da abada. kuma kun su kansu ana cin kun karanta hatta da cikin risala kuma mai risala to kai kuma ka karanta risala kuma ka ce sai da goro da na mana inda mai risala ce a kawo. amma ku- ku- ku- a- al'ada ce mun saba da sauransu a wannan babu matsala sai amma mun kamar wanda ba ta malam to bai Allah ya gore biyu sai ta laihi ba ba ba ba laihi dai ba a kwace shi cikin eh to ta ta mai Allah ya gore da biyu eh ta ce laihi dai ba a kwace shi cikin ba ba cikin abin ga da laihi ba cikin kuma shaida ba cikin a a dama a- in suka ce mai an laifin goro da dabino a ce laifin goro da dabino a maida shi rukuni daga cikin rukunin aure a ce sai an ka a ce in ba da goro aka yi aure aure bai yi wanda shi ne laifin goro in ma in ba wannan ba ne laifin goro ba laifi ba sai a kawo muku al'ada ce ko ko ga ku ga ta ku ta kura ba kowa ya ci goron ba eh da nake maka bayani.
zanen suna Eh, kai kuma kai ka zanen suna kai ka samu
aika ne da haka matsayin na ɗalibi sai ya zana.
eh An zai ya zana sunan. Zanen ba wai zana wai ne.
Yan karabu.
Sama mu zana wai.
ina zuwa ina eh Zai yan karabu.
ɗayan Yanzu gaba a nan su kuma waɗancan na su ne wani su yada da
ka je ka yi zanen suna a a zanen suna ce ku bar gyara aha mu je mu je i bayani yanda ha aha da an yi ci zanen suna ku da hausa da ya samu ai kasa abin da ake eh yawa yana ta ba goro
ba goro ba ba goro ne da zanen suna sa da goro minista ba ba goro aha da ne shi ba goro sai sun ka ce ai su ba su taɓa yi a duniya a zukunin zanen suna ku kawai ce wallahi ne dai mai yasa ne haka mai shi mai ɗanɗan nan ce mai yanzu kowa ba goro ya aiki ni abin da aiki na zo yanke rabon waɗansu sun yawo ta sun ce kawai ba za a yi musu wannan ba.
a ina a gidan shi a gi- a a can kuma ma a gidan za a yi kwari a ƙasa Jadon kan kuma su waɗannan mutanen al'ada su ta a dawo a dawo. To ya ma zai kamata a yi wannan wani.
ko wasu daga cikin mutane suna suna suna kuskure wajen zanen suna
sai a ce yanzu irin yadda aka saba da sai a tara mutane kowar gida a zo a zauna a yi zanen suna babu wannan amma in an yi sallah asuba sai mutum ya ce ya samu aihuwa ya yi kaza a zana mai shi shi kuma ya aka same shi
wannan na kuma cikin masallaci ne sun sahi a faɗa mun da wasu sun iya dubara yi wata wacce ya kashe wannan a hatasar da wata musulunci ya sani in aka aiwa ma ɗanka kai mishi da hani in san samu ka kira mishi ku- sallah a kunnen shi da dama. ikama ce ake ganin hadisin da ya kama ganin ikama akwai maganganu a kan shi amma shi kiran sallah ya tabbata ka yi ma ɗanka kiran sallah a kunnen shi da dama. ka yi mishi da hani ka samu ɗan da dino ko wani abu da zaka ɗauna ka lasa mishi yawon a ciki sunan kawani a banta faɗa in sati ya kewayo ka yanka faɗa ina ba ta bai ina zuwa in sati ya kewayo ka yanka rago ta ƙari amma ba da jiyo da kan ake son wata abincin da ya ci mutane su ci wani ma a kamar yadda ake cewa abin da suke ce musu ba wani ne wannan da suke ce musu da larabci abincin suna Aha, wannan shi Eh?
kana aika wakilta wani ya je ya maka wani ya san kuma suna na farko ba gida kana ana kada shi ne ya mu ne ki Eh.
suna ne masa Gidan ba su da ya ma ba ba ya ma ba kana ka Yawa ya ce, a'a kuma al'ada al'ada rashin al'ada Aka yi nan na da kayan eh, yanzu mu yara suna kai da zaka na ka yara kana sai ka kai can a ɗauki shi ko kuma kai da zaka na ka ko da ba su zasu
in ka san za su yi maka sunan ka a sunance a matsayin ka na kiran sunna sai ka duka musu in ba za su yi ba to sai ka bari in rana ta yi karye takwas da rabi tara sai ka gyara don ka je ka kwanta ka yanke in ba matsala ba.
wannan akwai wani wuri ana ce mata kira ba Wani maka wakilta wani yana iya yi in babu matsala
Ba shi ne ko matsala.
ka sa akwai matsala sai an kai goro ka kai musu goro sai ka ja musu Gidan goro sai da aka kai. Da kan ne kama ni zama mun kai sai da aka kai aka so shi aka kawo shi.
yanzu gobe ai da kai ka ta ta ku ta ta shi kenan ku ta ta
Yanzu kayan zahewa ya tafi a ga an rasa rabo.
yasa dole irin waɗannan abubuwa sai muna kulawa da su wa qala al-barbahari imam al-barbahari yake cewa wa alam ka sani anna al-ahwa'a kullaha lalle dukkan san zuciya radiyya kaskantaccen abu ne kulluha dukkan san zuciya tad'u ila saifi suna kira ma'ana zuwa ga ɗaukan makami ga jagorori ai tawaye san zuciya duk shi ke kawo wannan abu amma inda za a bi tsarin sunna ne babu wannan wa muraduhu abinda yake ni anna kulla sahibi bid'atin dukkan wani dan bid'a tu'awwilu bihi bid'atuhu bid'a shi tana masa tawili wa tufdi bihi tana tura shi ila ta'assubi zuwa ta'assubanci laha domin ita bid'an nan wa mukhalafatil jama'a da saba ma jama'ar da suka hadu akan gaskiya wal khuruj ala imamihim da kuma yin tawaye ga shugabansu ina fata an fahimta idan duka wani dan bid'a bid'a shi ita ke tura shi zuwa ga waɗannan abubuwa saboda daman bid'a san zuciya ne shine abin da malai yake ne qala ibnu taymiya ibnu taymiya yake cewa ahlul bid'a min al khawarij yan bid'a daga cikin khawarij wa shi'a da shi'a wal mu'tazila da mu'tazila wa ghairihim da wasunsu yarawna qitala a'immatal juwar ko jaw ko shuwar a jawr ne suna ganin cewa ya halitta a yaƙi shugabannin da suke azzalimai wal khuruja alaihim da yi musu tawaye idza fa'alu ma huwa zulmun in suka aikata wani abin da yake zalunci ne aw ma zannuhum zulman ko ko abin da su khawarij da kuma shi'a da kuma mu'tazila suke ganin yin wannan abin zalunci ne sai suna cewa kenan ayi huto na huto da su a yaƙe su wa yarawna zalika min babil amri bil ma'ruf wa suna ganin wannan kaman umarni ne da alkhairi wa nahyi anil munkari da hani da abin kyama suna ganin wannan wai babe ne na da'awa idan shugaba ya wani abu na zalunci ko ko abin da su a ganin su zalunci ne kawai a yake shi a yi mishi tawaye suna ganin an yi haka an yi al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ina ina ruwan sarakunan wa'azi eh a ga irin waɗannan abubuwa galibi irin waɗannan afkari su ne mutane waɗanda ba su yi zirhi a cikin ilimin sai su ɗauka irin waɗannan abubuwa suna ta amfani da su kuma irin wannan da irin wannan baka cin nasara cikin da'awarka da abu guda da ɗan abu abin da mutum sai ya abin da yake ma munkari ne amma kawai sai ka kai shi wuta ai Allah ya ce ai Allah ce khalidina fiha to an ce ma duk khalidina fiha eh wacce maka in mutum ya yi zina in ya shiga wuta har abadan za ka a kula da irin wani dole ka san wani irin zunubin da Allah yake cewa bai ga inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk zunubin da mutum ya mutu da shi in dai ba shirka bane Allah in ya ga dama yana yahewa shirka kadai ne Allah ya ce duk wanda ya mutu bai tuba ba zai yahe mushi ba kuma duk wanda ya shiga wuta sanadiyar shirka har abada ne ko wa sabru ala a'immatil jur hakuri akan shugabannu masu zalunci wa adamul khuruj alaihim da rishin yi musu tawaye wa shinabil musharakati da kuma nisantar tarayya fi qitalil fitnati a cikin yaƙi na fitina misali a ce shugabannin fitina ta tashi tsakaninsu to izamanka kakka shiga wannan fitina kakka shiga wannan rikicin to yin haka min a azami simati ahli sunna yana daga cikin mafi girman alamomi nami na ahli sunna qala al-ajari al-ajari yake cewa qad zukirat من التحذير عن مذاهب الخوارج an ambata game da tsoratarwa dangane da mazhabobi na khawarij an ambaci abubuwan da ma fihi balagu abinda a cikin shi akwai isarwa wanda ya kamata ya sanya mutum ya nisanci waɗannan mazhabobin liman asamahu Allahu azza wa jalla ga wanda Allah ya kare shi alkarim mai karamci a mazhabil khawarij daga mazhabi na khawarij walam yara ra'ayuhum kuma bai gamsu da irin ra'ayinsu ba wa sabara ala jawril a'imma yayi hakuri akan zalincin shugabannu wa haifil umara da rishin da abubuwan marasa kyau na jagorori ولم يخرج عليهم بسيفه بمس تاواي با يدوكي مكامي وسأل الله العظيم كما يرقي الله أن يكشف الظلم عنه الله يياي زالنتين da ake masa shi in shi ake ma wa an jami'il muslimin kuma Allah ya yayi wannan zalincin ga dukkan musulmi wada alil wulati kuma ya yi masu jagororin addu'a bisalahi Allah ya gyara halayensu wa hajja ma'ahum ya yi aikin hajji tare da su wa jahada ma'ahum ya yi jihadi ma'ana yaƙi aka- tare da su ya yaƙi kullu kulla aduwin lil musulmina dukkan wani maƙiyin musulmi tare da waɗannan jagororin ya yaƙe su ya yaƙi tare da su wajen yaƙa dukkan wanda yake maƙiyin musulmi wa salla khalfahum al-jumu'a yayi sallar juma'a a bayansu wal idaini da sallolin idi guda biyu wa in amaruhu bi ta'atihim ko wa in amaruhu idan suka umarce shi su shugabannin bi ta'atihim da yayi musu da'a fa'amkanatuhum fa'amkanatuhu ta'atuhum kuma yi musu ɗa'a ma'ana ya samu damar yi masa ɗa'a a ɗa'ahum ya yi musu biyayya wa illam yumkinuhu in abinda suka umarce shi bai samu damar ya yi musu biyayya ba saboda bai iya yin abin ko ya yi ƙarhin shi ita zara ilaihim sai ya kawo musu hanzari ce wallahi shugabawan abin na iya ƙoƙari na naga abin ya yi ƙarfi na ban iya shi kenan ka kawo mi uzuri ba cewa kai ba ka yi ba ko eh kenan in shugaba ya umarce ka da wani abin da ya fi ƙarhinka ko kuma baka iya shi ba ko kuma kana da wani uzurin da zai hana ka yin shi to sai ka kwatanta ma shugaba kenan ke ba wai ka mishi ka bujire mishi bane a'a ka ka mishi hanzari wannan shine mai kyau wa in amaruhu bi ma'asiyatin in suka umarce shi da sabo lam yuti'him ba zai musu biyayya ba wa idza darat bainahum alfitna fitan idan fitina ma'ana ta faru a tsakanin su shugabannin lazima baitahu sai mutun ya lazimci gidan shi wa kaffa lisanahu kuma ya kame harshen shi daga surutu wa yadahu ya kame hannun shi kai shiga yakin wa lam yahwa ma hum fihi kuma kada ya ma'ana ya so ga zuciyar shi abin da suke a cikinsa na fitina kenan kada ya yi shawar wannan abu walam yu'in ala yu'in ala fitnatin kuma kada ya yi kada ya yi taimako da komai akan wannan fitina da ta tashi faman kana hada wasfuhu duk mutunan da wannan shine suffar shi kana ala tariqil mustaqim insha Allah ta'ala yana akan tafarki mai kakke in Allah ta'ala ya so wa ƙala ibn taimiyya ibn taimiyya ya ce wabi zalika da wannan ne madat sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta huce haisu a mara bi ƙitalil khawarij lokacin da ya yi umarni cewa a yaƙi khawarij an sunna daga sunna cewa a yaƙi khawarij akwai dalilan da suka zo cewa in kun ga khawarij ku yaƙe su amma aka ce ba wai kawai da kaga kawari kai a matsayinka na abin da kawai ka sa takobi ka sauke mai kai to kai ba kai ba wali amur bane shi yasa aka ce na ana umarni da shugabanni in sun ga irin kawari din nan su kashe su ina ba ta amfanta ba wai kowa ya ga dama da kaga an ce ma wannan kawari ne kawai ka ɗauki makami ka sauke mai kai ka ce annabi ya ce duk da kawari a kashe to kai wali amur ne kai ba wali amur bane ina ba ta amfanta wannan shine babban abin da ya kamata mu sani wa amara bi sabri ala jawril a'imma sannan manzo Allah yayi umarni akan yin hakuri da zaluncin shugabanni wa zulmihim da zaluncin su was salati khalfahum was salat was salati khalfahum da kuma yin sallah a bayansu su مع ذنوبهم ضد سنة الذنوبين وشهد لبعض المصريين من أصحابه على بعض الذنوب kuma ya shaida ga wasu daga cikin mutanen wasu birane daga cikin sahabbansa akan wasu zunubai annahu yuhibbullaha wa rasulahu cewa ai shi yana son Allah mutum ne mai laifi amma ai yana son Allah yana son manzon Allah wa naha an la'anatihi sai ya hana al'ance shi tun da yana sa Allah yana son manzon Allah tun da yana duk da yana da laifi yana da zunubi sai manzon Allah ya hana kada a yake shi wa akhbara kada a la'ance shi wa akhbara an dil huwaisara kuma ya bada labarin zul abin nan al-khuwaisara wa ashabu da shi da jama'arsa ma ibadatu duk da kokarin bautarsu wa war'in da tsantsenin su sai bada labari yace annahum yamrukuna min al-islam suna fita daga musulunci kama yamruku as-sahmu min ar-ramiya kamar yadda eh kibiya take fita daga daga daga baka wata'atul imamu min salamati sadril mu'min biyayya ga shugaba wannan na nuna cewa zuciyar mutum lahiyayya ce ina fata an fahimta biyayya ga shugaba ma nuna salamatu sadril mu'min lahiyar zuciya ko kuma kirjin mai imani wa nisuhu tausasa ma shugaba wa hubbuhu da san shi lil muslimina wa nusuhu wa hubbihi lil muslimin kenan duk mutumin da yake da'a ga ga shugaba wannan na nuna cewa zuciyar shi lafiyayya ce sannan wa nusuhu yana son duk abin da zai zama tawa sauki ga musulmi wa hubbihi lil muslimina kuma wannan dalili ne mai nuna cewa kana son musulmi saboda fitinarka ta yi wa shugaba tawaye tana iya zama tana iya zama matsala ga musulmi ko abin ya shafi kowa amma idan mutum ya zamanto yana da'a ga shugaba alamar ta zuciya shi lafiyayya ce sannan kuma yana sa alkhairi ga musulmi wa iradat alkhairi lahu da kuma son alkhairi ga musulmi li'annahu qaddama maslahat aljama'a domin ya gabatar da abin da yake gyara ga jama'a ta akharati ala maslahatihi akan zaɓin maslahar kai shi saboda zaman lafiya da kwanciyar hankali abin wanda zai shafi kowa da kowa ya hika ce kai maslahar kanka ka zaɓi maslahar kanka akan maslahar jama'a so da yawa ka gabatar da al'amarin jama'a akan nan duk abin da kaga cewa wannan abin in ka yi shi maslahar kanka ne amma kuma bai zama maslaha ga al'umma da jama'a to ka kaddamar da maslaha ta jama'a akan ta wannan ke ala maslahati khassa ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك من ذا الله يكي ثلاث لا يضل عليهن قلب مسلم وإخلاص الأمر لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم يجي ثلاث أبوك لا يضل عليهن قلب قلب قلب مسلم abu uku zuciyar musulmi ba ta ketar su zuciyar musulmi ba ta ketar abu uku ikhlasul amali lillah ikhlasul amali lillah tsarkake aiki dan Allah wannan bai kamata a ce zuciya ta yi makanta ketan wannan abin da za ta yi shi dan Allah wa munasahati wulatul umur da kuma tausasa ba shugabannin wa luzuma jama'atul muslimin da kuma luzumtar jama'ar musulmi waɗanda abubuwa uku da kamata a ce babu su a cikin zuciyar mutum musulmi ba ikhlasu bi dan Allah sannan tausasa ma shugabannu kuma luzumtar jama'ar musulmi fa inna da'awatahum lalle addu'ar musulmi tuhitu min wara'ihim tana kewayewa ta bayansu ma'ana tana sha kowa da kowa wannan ke rawahu turmizi wa sahaha wal mu'minu mai imani la yabghadu qalbuhu zuciyar shi ba ta ƙi wala yakrahu hadhihi al-khisalu thala baya kyamar waɗannan ɗabi'u guda uku allati yardaha Allah waɗanda Allah ya yarda da su wa rasuluhu da manzansa wa fiha salahul ibadi wal bilad a cikin su kuma akwai gyaran bayu da kuma garuruwa wa zulmul hakim zalincin hakimi wa fiskuhu da fasikanci shi la yasubu abada shar'an baya ba da dama har abada a shar'ance isyanuhu a saba mishi dan yana ya yi wani abu na fasikanci ko zalunci to wannan baya ba da dama a ce a saba mishi ba za a yi mishi biyayya ba a cikin abin da ya aikata ko kuma ya yi umarni wanda babu sabo a ciki watar ku ba'ati bai ba da daman a bar yi mashi da'a wa nasu yadi yadi da'a kuma bai ba da dama a cire hannun yi masa biyayya an game da wannan laifin walau zalama ko ya yi zalunci wa asrafa ko ya yi ɓanna wadda a tsara bi amwalin ibadi ko da ya tattare dukiyoyin mutane wa an zalar darrabe ko ya saukar da wata cuta a kansu ba za a yi masa tawaye ba fa an suwai da bin gafala ala ya ce tsada ne umar bin kafa ya ce umar ɗan kafa ne ce mini la'allaka an tukallafa ba'adi tana yi wa kai ma'ana a barka bayana ka samu dogon lokaci bayana da ka fa'afi'il umtima ka yi biyayya ga shugaba fa in kana abdul habashiyya ko da ko bawa ne dan habasha bakar fata wa in garabaka ko da ya ma bulala wa in harramaka ko ya haramta ma abin da yake haƙƙinka eh sai suka fasa da kuma yawan aiwa wa in wa in darabaka ko ya bige ka fasbir in ya bige ka fasbir kai hakuri wa in harramaka in ya haramta maka haƙƙin ka fasbir kai hakuri wa in da'aka in ya kira ka ila amri zuwa ga wani al'amari mun isatun fi duniyaka wanda zai rage maka rayuwarka ta duniya ma'ana akwai tauye maka al'amuranka na duniya a ciki fa kulka ce mishi sam'an wa ta'at na ji kuma na yi ɗa jami duna jini jinina yana bayan addini duk abin da addini na ya umarce ni ko da jinina ne zan bayar shi wannan rawahul ajuri bi isnadin sahih wa fi musnad ahmad daga musnad na ahmad al-hudayfa daga hudaifa kala ya ce kala lahu rasulillah sallallahu alaihi wasallam manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in kana lillahi yawma idin fil ardi khalifa jalada zahraka wa akhadha malaka falzimhu yace fa in kana lillahi yawma idin fil ardi khalifa idan wannan lokacin da kake ciki a cikin ƙasa akwai wani khalifa ko na Allah jara da zaharaka wanda ya bulali bayanka wa aka da manaka kuma ya amshe ma dukiya falzim ko kalibinci mishi bai wa fi hadisu ubada a cikin hadisin ubada yace isma wa ati ka saurara ma shugabanka ka yi masa da'a fi usrika cikin tsananinka wa yusrika da cikin sauƙinka wa man shituka da cikin nasha'inka wa makrafta da ci kuma cikin kyamarka wa asratan alaina ka zaɓi al'umman ka zaɓi jama'a ka ma'ana ka ka zaɓi jama'a akan akanka shine wa asratan alaina ma'ana ka ka zaɓi jama'ar musulmi akanka wa in akalu malaka ko da ko sun ci dukiyar ka shugabannin nan wa daraku zahalaka suka bigi bayanka illa an ya kona ma'asiya sai dai in sako da suka umarce ka nan ba za ka yi da'a amma duk wannan da aka yi maka wannan haƙƙin ka ne kamar yadda Allah yana ka nema a rawahu ibn hibban ibn hibban ya rawaito shi wa hasan wa asluhu fi sahihaini asalin shi yana cikin sahihai wa qala hadul kamani yake cewa wa in amaraka sultan bi amrin fihi lillahi ma'siya idan sarki ya umarce ka da wani umarni a cikin shi akwai saba ma Allah balai salaka an tufi a hulbatta bai yiwa kai masa da'a walai salaka an takhruja alayhi kuma baka da daman ka bai tawaye wala tamna'uhu haqqahu kuma ka kana mishi haƙƙin shi fal wajibu ala muslimi ya haka abin da yake wajibi ga musulmi hina idin a wannan rana a wannan lokaci as-sabr yin haƙuri ala zulmihim akan zalincin shugaba shugabannu وطاعتهم لكم دايوس طاعة في الحق أشكين نسبيا ونسلهم لكم توسى سامس ومطالبتهم للحقوق بالمعروف دنيمانس حقوقي a cikin abin da yake ba sako ba fa in qabalu in sun karba fa illa in kuma ba su karba ba to in tasibu sawa ka nemi sakamakonka a wajen Allah wa fawwil al-amra lillah ka maida al'amari ga Allah wa raja ma indahu ka kaunaci abin da ke wurin Allah ne da kisas na kisasi ramuwa da Allah zai maka yau mai kiyamata a ranar tashin kiyama abinda an naka in hakki ne wanda ya kamata a nema ka neme shi cikin hanyar da ba ta sako in sun karɓa sun ba ta hakki maka sanin lada in ba su ba ka maka nemi lada a wajen Allah ka mai da al'amari ka a wajen Allah sannan ka kaunaci kisashi sakamakon da Allah ya nema a ranar tashin kiyama كما ثبت كما ينزل ثبت في الصحيحين من سيد البخاري لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم a lokacin da manzo Allah ya ambaci umara wasu shugabannu da ta ai yace ta'rifuna wa tunkiru za ku ga wasu abubuwan da kuka sani ko kuma kuke so da waɗanda kuke kyama ga waɗannan shugabannin kana da sahabi sai wani sahabi ya ce mishi fa ma ta'muruna to me za ka umarce mu game da irin waɗannan shugabannin ƙara sai wanda Allah ya ce addu ilaihim haqqahu ku ba su haƙoƙinsu wa sallallahu haqqahu ku kuma na ku haƙi ku roƙi Allah Wani ita kada an da zulmar hakim wanda ya ƙudurta cewa zaluncin hakimi wa fisqahu da kuma fasikancin shi sababin shar'i dalili ne a shara'ance litarki ba'atihi da barin yi mishi biyayya awul khuruj alayhi ko kuma dalili ne na a yi mishi tawaye duk wanda ya kudurta wannan tsakari a ba a yayi kuskure wa khalafa sunnata sariha kuma ya saba ma sunna wadda take kara wa madhhab ahli a'immatu salaf kuma ya saba ma manhaji na magabata wa wafaqa al-mu'tazila yayi ma mu'tazilawa موافقة والخوارج كخوارج في مذهبهم أتكم مذهب يوسف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يتي ألا وثورا من ولي عليه والد من ولي عليه من ولي عليه والد ومن ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يمد أن يد من طاعته فذا الله يتي أنا صورة من ولي عليه والد duk wanda aka tsora masa wani shugaba fara'ahu sai ya ga shugaban nan nashi ya ati shay'an min ma'asiyatillah yana zauwa da wani abu na saban Allah to fal yakra ya kyamaci wannan abin da yake na saban Allah ya kyamaci ma ya ati min ma'asiyatillah abin nan da yake zo yake zawa da shi na saban Allah amma wala yanzi anna yadan min da'ati kada ya cire hannun shi daga yin shiga amma abin da yake na sako wannan ya kyamace shi amma magana ya ce mai tawaye da Allah ya ce kashe ni shi rawahu muslim wala yasubu lahu al-ihtijaz kuma ba da bai bai da dama ga mutum ya kawo hujja bil qitali ba'ad ba'ad ahli diyar yaƙe-yaƙen da wasu ma'abuta addinai suka yi walƙurra da kuma mahaddata alƙur'ani filfitinata a cikin wata fitina da ta tashi can baya da an al'amura saboda al'amarin da ya faru na fitintiro wanda wasu sahabai ma sun shiga a ciki an kashe yawa daga cikin mahaddata alƙur'ani a fitintiro ɗin wannan baya ba mutum dama ya kafa hujja da wannan ya ce ya yi mutum gabanin tawaye saboda ya an al'amura saboda al'amarin fitintunu da suka faru a can baya iska ba a alai ko ya rikice mu mutane wahun makwai da ishtihadi su kansu dukkansu ishtihadi ne sannan suka yi suka yi kuskure a cikin ma'ana muftiquna fi ijtihadi ko sun yi kuskure a cikin ijtihadin su wa qad zallat qadama digadigan kafuwan su sun yi talalaɗe ma a subuti fadlihim amma fadlar su da nan istihadi ne suka yi shi kuma idan mutum ya cancanci istihadi ya yi istihadi ya yi kuskure yana da lada in ya yi istihadi ya dace yana da lada in ya yi kuskure kuma yana da lada ba kenan kuskure ne suka yi suka samu talar lafiyar kahuwa amma kuma darajar su tana falalar su da aka san su da ita tana wa mura'at hurmatuhum da kuma kiyaye alhurmarsu wa qad ankara alaihim wa aradahum ghayrahum min fuqaha al-a'imma ko eh irin fitattunin da suka faru din nan ga wasu ma'abuta addini addini wa qad ankara alaihim sun nuna musu kyama wa aradahum kuma sun musu mu'arada ghairahum waɗanda ba su ba min fuqaha al-a'imma daga malamai waɗanda suke da magabata wala wala tu'aridu sunnat al-mutawatira wal ijma' wala tu'aridu as-sunnat al-mutawatira wal ijma' bi af'al an-nas da haka kenan ba a karo da sunnar annabi wacce take tabbatacciya wanda ta zo daga marawaita masu ɗimbin yawa wani ijma'i da kuma haɗuwar malamai na sunna wa ba su cin karo da afa'arin nasi da ayyukan da mutane suka yi ma dama ga tarin hadisai masu yawa waɗanda suka nuna mana bushe ma irin waɗannan fitintunun to don wasu sun yi ko bayewa a ce a yi watsi da biyu hadisan annabi saboda aikin da wasu mutane suke yi واجتهاداتهم لكم اجتهادات ومع ذلك ضد هكا فإن هذه الفتن وإن لم تتنشنوا التي وقعت في صدر الإسلام وإن سك أبقاء فرق مسلم لها ملابسات وأهوال تخفى علينا تنا دوس أبوهون da suka lullube ta wa ahawaz da wasu halaye takfa alaina waɗanda sun ke koye a gare mu waɗanda ba mu san haƙiƙanin abin ba da aka fariya min al-mutashabi irin waɗannan fitintunun da suka faru a farkon musulunci suna daga cikin mutashabi yani waɗanda suke al-mutashabi ba ƙarara ba an ce shi mutashabi shine abin da yake tunkule eh na abubuwa ne waɗanda suke tunkule alladhi yuraddu ila al-muhkam wanda za a maida shi zuwa ga dalilin da yake karara hukuncin shi yake karara bin nususi na daga nassosi wal qawaid shar'iyya da qa'idodi na shari'a shi yasa qala amru bin yazid amru bin yazid yake cewa sahibu ta'a sami'tu al-hasan al-basri naji hasan al-basri yana cewa ayyamu yazid bin muhallab lokacin yazid bin muhallab ya kone yana cewa a tafi rahatu wasu jama'a sun zo masa ba a mara sai ya umarce su an yarje mu bi yutau cewa su lizauci gidajensu su zaman su gidajensu wa yukuri ko alaihim abuwaru su rihe ƙohohin gidajensu sun maƙara sannan ya ce wallahi na rantse da allah lau annan na da a ce mutane idan tulu idan aka jarrabe su min ƙibar sultani daga wajen shugabansu saboda sun yi haƙuri malabi su wallahi ba za su daɗe ba an yarfa Allahu azza wa jalla dalika anhum Allah zai ɗauke musu wannan jarabawar wa dalika annahum wannan saboda su yafza'una ila sai abinda ke sanya su ba su cin nasara da an jarrabe su wajen shugabannin kawai sai su zabura ila sai su ɗauki makamai faiwakalu na ilaihi sai Allah ya wakiltar da su zuwa ga waɗannan makamin da suka ɗauka da ta Allah ya kyale su wa wallahi tinaranka da Allah ma ja'u bi yawmin khairun qat su taɓa zama da alkhairi ga mutanen da da sun samu jarabawa da jagororin su sai su yi tawaye ko ba su taba zawar alkhairi ko kun taba ganin ɗan dawo sun zara alkhairi ko da ƙasa an taba shi amma ƙarshen su ta yi kyau duk wanda zai ɗauki makami ya ce ya yi ya yi ma shugaba tawaye to ba zai taɓa zama da alkhairi amma da in mutane suka samu jarabawa kowa ya je ya nemi gida gidan shi ya rika kofar shi ya yi zamansa ba da daɗewa ba Allah zai tsore musu zai ɗauke musu wannan jaraba amma in ka ɗauki makami ka ce kai ta waye tun nan ka saba ma Allah sai Allah ya kare ka da makamin sai makamin ya taimake ka da ku ai ba za ka samu taimako ba ko sun matala sannan sai karanta wannan aya wa tabbat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu Allah ta'ala ya ce wa tammat kalimatu rabbikal husna kalmar ubangiji ka kyakkyawa ta cika ala bani isra'ila da yayi ma bani isra'ila bima sabaru saboda hakurin da suke wa damarna ma kana yasma'u fir'auna fir'aun Allah ya ce muka garka ke duk abin da fir'auna ya aika duk abin da ya tsara ya shirya ne ga ne ga bayan Musa da jama'arsa bai ci nasara ba wa ƙwanmu da shi da jama'insa wa makanu ya arshuna da kuma abin da ma'ana suka zamanto suna ginawa na manyan gidaje da kayan alatu da sauransu duka waɗannan abubuwa Allah ya zarkarta su a lokaci ko saboda lokacin da Allah ce ma annabi Musa ka gaya ma jama'a ku duk a kai cikin gidaje
kashi ne wani matan da yau a ke yau da ka haifi shi ke sun taru
lokacin da Allah ya ce mutum fir'auna da shi da ya ce ma'anar musa da shi da jama'arsa ku shiga cikin gidaje sannan gidajen na kuma duk kuma yana su diba al'ibla da sallah da komai ko tsaye su ne da tafi umarni ya Allah ya dafa lokacin da Allah ya ce musu musa su hutu ne hutu yake sai ya bi bayan su sai da shi aka ga bayan shi ko nan ke ana ya kamata mu dakata سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايوه